الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم biyar ko? shida ga watan shida dubu biyu da goma sha biyar mun dawo don ci gaba da karatunmu yauwa sai kam dai haka na sani biyar ga watan shida dubu biyu da sha biyar mun dawo don ci gaba da karatun littafinmu kitabun zuhud wanda idan ba manta ba muna cikin harfuta harfi mai karewa da sa'un da za mu ci gaba daga inda muka tsaya bismillahir rahmanir rahim za mu karanta kamar da aka saba kafin ai bayani wala yarda bi qawlika in madaita wala yarda bi qawlika in madaita ولا إصلاح أمر ذي التياس ولا إصلاح أمر ذي التياف وقد وقرت وزرا مرجعنا وقد وقرت وزرا مرجعنا يضلك يوم يجزى كل عافي يذلك يوم يجزى كل عاصي معاصي الله إن كثرت عليك معاصي الله إن كثرت عليك تسد عليك السبل للانبعاث تسد عليك السبل للانبعاث فما لك غير تقوى الله حرز فما لك غير تقوى الله حرز إذا ما حل جسمك في الجداف إذا ما حل جسمك في الجداف ولا ملجا لديك ولا محيص ولا ملجا لديك ولا محيص ولا وذر وما لك من غياث ولا وذر وما لك من غياث So yace wala yarda bi qawlika imma baita wala islaha amrin bil qiyasi kamar yadda a baya in ba kuma ta bace wa yahzulakal wasiyyu ko ila wafa'il kana mutuwa bayan an nannade ka a cikin kabarinka babu shimfiɗa ka tafi ka bar mijin matarka amaryarka ta gado abin duk da kake da matar takan yanzu yau ya dawo shi yake yi da ita sannan ya ce wadda ka naɗa shi wasiyinka ya kula ma da sha'anonanka bayan ka rasu to sai ya taɓar da kai yanzu da kalwasiyu bila wa fa'in sai ya taɓar da kai ba tare da cika abin da ka nemi ya yi maɗin ba na wasici wa ƙauluka zancen da kai da shi ɗin ɗurri'at sai a jefar da ita mutumin sai ya jefar da zancen misalar rasafi kaman komatsi na tsumokara yadda ake watsar da su ba a ba mutum ya watsi da su to haka zai watsar da wasiya da ka masa to shine yanzu yake ƙara faɗaɗawa cewa la yarda bi qaulika wanda kai wa wasiyan kake ganin ka yarda da shi din ba zai taba yarda da zancen da kuka yi da shi ba shine wala yarda bi qaulika bare yarda da zancen ka ba in ma zaita matukan ka shuɗe ka zama ka mutu in dai ka mutu in kana nan ne za a bi maganar ka har ka zo ka kira mutum wai ka ce da Allah bayan in Allah ya sa rai yayi halinsa gashi gashi gashi abin da nake so kuri kaza ayi kaza abu kaza dukiya ta ta kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ba zai taba yarda da zancen ka ba in ma bai ta in ka shude ma'ana in ka mutu wala isla'a amrin babu wani al'amari da zai gyatta maka bayan ka mutu zai gyara zilfiyasi al'amarin da ya riga irin ya lalace din nan kasan wani in yana nan kominsa za ga ana ta yi komi ba matsala yana tsaya a gyara abun a yi shi ya yi lillahi billahi billahi amma kana mutuwa sai kaga komi yana lalacewa kawai to zilfiyasin shine al'amarin da yake lalacewa ba abocin lalacewa to in ya ga al'amarin ka yana lalacewa bayan ka bai taɓa gyarawa ba ko don yana jin haushi misali da shi ne ko manajan kaza kaza komi dai shi ne a gaba a harkar dukiya shi ma har da kullum yana cikin sanyin AC da sauran saboda kuna tare to yanzu ka mutu an raba magada shi kuma baya gado to yana wannan abun ya kular da shi shi kuma shi ya san yadda za a jujjuya abun ya yi kyau to bayan ka mutu in ya ga wani lamari cikin lamuranka yana lalacewa a hannun yaran bai zai taɓa gyarawa ba shine wala islaha amrin ba zai taba gyara wani lamari ba ziltiyafi ma'abocin lalacewa in yaga yana lalacewa ba zai taba gyarawa ba ya ne awwa labitu Allah Allah gyara Allah ya kara haka zai na cewa to karshen farayuwar kenan wanda da kuke kullum on gamda kullum komin ku tare kai yana ci a karkashin ka ya kamata in yaga wani abu naka zai lalace bayan wafatinka ya tashi tsayin daga ya tuna da mutuncin tsakaninku amma ina bare taba gyara wani lamari da ya gani mabocin ɓaci ba naka da ka mutu ka bari wala ya salaha amrin da ziyad wa qad waqarta wizran murjahinnan yudilluka yawma yujza kullu asi wa qad waqarta wizran haqiqa ka daukan makanka zunubi murjahinnan mai nauyin gaske ka ɗaukan makanka zunubi mai nauyi kai ɗan adam yuzilluka wanda zai kaskantar da kai yau mai jiza kullu asi ranar da za a sakawa dukkan wani mabarnaci wa qad waqarta wizran haqiqa ka ɗaukan makanka zunubi murja'in nan mai nauyi yuzilluka wanda zai kaskantar da kai yau mai juza ranar lahira da ake sakawa kullu asi dukkan mabarnaci an gane wannan kuwa eh dan adam in ka ga yana zunubi dai to ya daukan makansa zunubi mai nauyin da zai kaskanta shi ranar da za a sakawa dukkan kullu asi asi shine mabarnaci yana na a cikin Qur'ani wala ta'thaw fil ardi menene mufsidin wala ta'thaw karkuna barna to shine afi din asa ya tafi don yin barna saboda haka ne yace wala islaha ay wala yawma yujza yudilluka yawma yujza kullu kullu afi sannan bayanan wa qal wa qarda din nan wa qarda din nan wa qara ay ihtarama kenan ko azzama girmamawa ko ganin daraja shine wa tawqir daga kalman can ne li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu an gane ko haka nan kuma a diwani in kuntuna mun karanta waqir wa azzima waqir to waqarta me yasa aka kuma da nazo nace ka daukan makanka zumbi ban ce mun karɓar wancan kalmar da muka fassara ba me yasa ku ba da amsa mu ce me yasa ban faɗi hakan ba kun san wa kirka girmama ka ga nauyin sha'anin manzon Allah ko kaga wato waqiru waqara nace muku azzama ne ko ihtarama ganin girma ko darajantawa to me yasa nan ban faɗi hakan ba hmm? me yasa hmm? to in dai ban sani ba kawai ne amsan kan me yasa kuka kuka ja ku faɗa mana tun da time din mu yana tafiya ina dauka tafakuri kuke ku fitar da amsa ƙarshen fim din dai gaba ɗaya ɗaya ban sani ba kan in bi aka ja ku mai to tabi dami a anda an da ka kenan kawai kun mera sai yin sharo ɗin kawai wala wannan kyau ka zama foɗi foɗi na ba an nuna gokka wi'ai to wakarta shi din ma ana daukansa ana iya fassara shi da kaga girma din na wizran na zunubi abin da yasa an ce na ce muku ka daukan makanka zunubi mun ja'in nan mai nauyi to wai abin da aka ka dauka da wanda baka kula shi ba kai watsi da shi wanne ne kaga girmansa wanne ne kuma shirme a wurinka wanda ka ɗauka shine shirme in ka an ga ka ɗauka dai to ai ka girmama shi ta ga mutuncinsa ne shi yasa ka ɗauka wanda kuma ka yi watsi da shi zunubi misali gashi nan wanda ya ɗauke shi ai ya ga darajansa ne ya ga girmansa ne da mutuncinsa shi yasa ya ma'aboce shi wanda kuma ya kula shi to ya wofintar da shi kenan shi yasa aka ka amfani da kalmar wakarta din shi ne maganin akwai kuma mutanen da ba mutum yana zunubi yana mutunta zunubi malam baya wasa da shi mutunta shi yake yi tsakaninsa da Allah in zo wani misali giya in ka ga yadda yake mutunta ta a in ka kuskura ka taba ma ruwa ba za ka ga bala'i kamar in giya ka taba ba to wakarta wiziran kenan kaga shi ma ya zauna ina mutunta ina ganin darajar zunubi giya ko kuma aladensa in ka kuskura ka taba kaga dai alade dai kawai shi ka yanka da kar ka yanka duk mushe ne mushen ma wanda yi kowane muni a duk dabbobin duniya da ake cin naman su da aka ware wa'in aka ce kar a ci naman su babu dabbar da Allah ya kama olo olo ya haramta sai alade kowanne sai ishara kawai ake kaga doki jaki kaga jaki ai ai mu ai haramun da shi man kai ko in ya zo mutuwa kana ji kana gani ba za a ci a kawo ka ba ko ya zo wani ya a nan yana wani mai sai da kifi ya dan tara yan kwabbensa wai ya je sayo jaki ya daure wani ya zai da sai haba kai kowa ne da kudin ka ka sayo mushe kana kallo in ya zo zai mutu sai dai sai dai ya tafi ba ko irin yadda ake yi wa dabba ta samu kaɗin nan a samu ɗan rage asara ba raka yi ba kamar mutum ya zo mutuwa kawai bayan da kuka iya sai ido ka da kuɗinka da hankalinka ka je ka siyo abun da ya zo mutuwa ba zai samu ka ba sai dai ya tafi kai kam kai bautan banza aka yi ta dariyarsa irin abokin wasan sannan to kaga su jaki doki alfadari da sauran kaka ishara kawai Allah yi wal khayla wal hamira wal bighala litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun haka ya fara ko a farko farkon isra sai ce kawai na halitta muku dawakai da jakkai da alfadarai litarkabuha don ku hau wazina kuma ku yi ado ku hau ku yi ado dan wannan na halitta muku su ko da yake mun samu wanda suka cire daya suka ce ban da shi in doki ba suka ce ban da shi su suka ce kamar yadda Maulana Mushak Tahir ya ce Allah ya ce wal khayra wal abira wal bigala litarkabuha wazina sai shehu ya ce su kuma da suka tashi sai suka ce wal khaira wal amira wal bighala wai li menene shi litakuluha wa suya shehu shehu da ya ce wai sai suka mai da shi litakuluha wa suya mai kulli tarkabu hawa dina eh mana amma fa su kansu munafukai inda da suka yanka doki a Sokoto da aka yanka aka gama kowa sai ya iya dau kafafuwa da kai Allah wannan shine abin da ya faru kowa sai ya ji aka tashi aka kai kayan ya kafafuwan gidan liman liman ya kori wanda ya kawo da ya ce kul ya kore shi ƙarshe bunne abin aka yi to ban san ko fatawa aka samu banda kayi za a ci sauran banda kayi Allahu alam kuma duk dabaran ka baka isa ka kawo yaya za a yi da doki ba haka da muka yi muhawara da wani na tambaye shi shi yana jiwon yayi karatu a Maiduguri eh waya waya da doki ai ko bubu nace dakata dabbobi a babin fiqhu an gaya mana ga wannan akuya da tinkiya yankawa ake yi in ka soke mushe ne ba za a ci ba raƙumi sokewa ake ba a yankawa ba a yankawa sokewa ake shanu yankawa ake amma in an soke ma ya halatta ana iya ci in an soke shi na ce to doki kuma ba me shari'a ta ce yanka ko suka to ai nan ne wato ya rena kansa kafin bai isa ya karya ba ko babu inda aka ba a rubu ba a yi bayani dama mu ji amma shi ba abinci bane bellantana a ce ga yadda za a yi ko yanka ko suka na ce to ga yani shi shari'a mai ta kaga zama sa shi doki tun da halal ne yanka aka ce ko suka sai hau zai fara bi ba da dabarun dullewa kawo ba ibi ji bayani babu sai sai ido gashi nan Allah ya ga mana dabbobin da suka halatta na gida kan ko wa min al-ma'az ithnayn wa min adh-dhani ithnayn haka kuma wa min al-baqari ithnayn wa min al-ibil ithnayn sune guda takwas ba su ishe ka ba sai kai tsalle ka shiga wanda ba gayyace ka ba gashi nan mai iziya kolo kolo yace doki haram ma gurgun karatu ne da kai baka yi sa ba kolo kolo mai iziya yace yana lissafin wurin dabbobin da za a ci nonon su ma ba a ci nonon su ma haram ne an gane yace dabbobin duk da bara a ci naman su ba to nonon su ma haram ne sai ce kal sai fara lissafi har da kaili a ciki ka je ka duba ziyar gidanka na gaya masa kal kaili haka yace kaman doki ko bayan an ce ba dabbobin haram yace kal kaili kaman doki to me kenan shi to a takaicen takaitawa mu dawo kan karatun alade haramun ne cinsa amma za ka ga mai shi yana darajan tashi musamman ma ila in an yanka shi namansa ya fi man na kowanne mutunci ko? ya bana saboda haka ganin daraja din na zunubi ai aikata shi kenan in ka in ka mutunta shi ai zaka iya aikata shi amma in ka wofintar da shi ko kallon sa baraka yi ba sai ai tayi kana kai kan dan kallo ne wa qad waqarta wizran hakika ka daukan ma kanka ka kinkimi zunubi murja'in nan mai nauyi zilluka wanda zai wulakanta kai kaskanta kai mai jiza ranar da za a saka wa kullu asi duk wanda yake mabannaci ولا تعثوا في الأرض كنا شرط أدنى وين معاصي الله إن كثرت عليك تسد عليك سبل الانبعاث معاصي الله sabon ma'asin lahi sabon Allah in ka tsoron alaika idan yayi ma yawa kana yi tun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda muka faɗa annabi ya gaya mana hadisi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum yayi zunubi akwai abin da yake diga a zuciyarsa il zai diga dan kaɗan amma in ka tsara yin zunubi sai ya ɗiga ɗil in ka tsara yi sai ya ɗiga ɗil kana yi yana ɗiga baƙi ne abin kuma tun yana zuciyanka tun yana fes fes yana ɗan dishewa yana dishewa yana dishewa kana yi ya ce idan suka yayyawa ɗigon suka ɗiga suka ɗiga suka ɗiga ya ce sai ya dishashe zuciyar gaba da ta baka irin sai ce fazalika ranul ladhi qala Allah kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna wannan hadisi sahihi ne yace wannan shine abinda ubangiji yake faɗi a Qur'ani kalla barrana ala qulubihim a'a ai zukatansu ya riga yayi tsatsa inji Allah ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa na zunubi shi ya disa shi zuciyan har ta yi tsatsa mutum zuciyarsa ta yi tsatsa ya halaka ya gudu to shi ne anan yake cewa ma'asin lahi sabon Allah in ka surat kare ka in yayi yawa a kanka kai ta yi su ka yawa to ta suddu alaika zai tsare maka zai tattoshe maka subulal imbi'ati hanyoyi wato na da'a na bin Allah shikenan ba za ka taɓa iya yin aikin kirki ba ne in sabo ya ma yawa kai ta yin zunubi har su kai yawaita maka to sai sai ya toshe ma hanyoyin bin Allah nan zo an ce ana neman sadaka fi sabilillahi za a yi abin nan sai taburman masallaci ko za a yi renovating masallaci ko wani bai da lafiya an gonku za a taimaka masa bai da karfi an kuntar da shi asibiti bai da yadda zai yi sai magani ko za a yi wani duk wani hanya da aka fitar na bin Allah na da'a kawai ina ba za ka iya ba in zunubi ya yi kanta shi ma yana yin kanta aiki shi ne shi ne tsaba ba za ka taba yin aikin kirki ba ne an tashi duk aikin kirkin da za a yi a ban kan gaskiya yanzu lissafi na na riga na gama abun nan a zo a kawo min wani abun da kuma ba shi ba na gama tsara komi na ga wannan zan yi abu kaza da shi wannan zan yi a zo a ce min kuma in cire to ni wa zai na hawa kai da shi da su da duk duniya ba Allah yake musu ba da yaushe goranta mana Allah duk abin da yake ba a duniya ba wanda yake mana gori sai kwaya daya ba abin da Allah yake goranta wa bawansa sai abu daya a ga yarin wannan ne da na ban ji ba sallallahu ina gori akan ya baka abin gori ba gori da ka sani Allah yana yi mana gori amma abu ɗaya ne menene abu tawa wannan an foda yi wanda ma yi na an ka fodu ki ga yi nan a cikin ƙur'ani mana yana nan cikin ƙur'ani سورة الهجرات كم كرشد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Allah ce mun nuna alaika ya rasulullah suna ma gori an aslamu wai don sun sun musulunta suna ma gori ai mu ma musulmi ne to me ne za me kaza kaza auzu billahi a cikin musulmai ne fa malam qur'ani da kana karanta shi da ka san me yake bari da za ka ga rikici iri iri malam a zamanin annabin kansa fa ake irin wannan wai suna yi wa annabi gori a to mu din ba musulmi ne me ne ba mu yi ba kaza kaza kaza da sauransu qul la tamunnu alayya islamukum gaya musu kar ku yadda ku min gori don ku ku musulunta balillahu yamunnu alaikum Allah ne yake zai yi muku gori an hadaku don ya shiryar da ku ya baka shiriya to har gori zai ma alhadakum lil imani don ya shirya da ku kun zama mu'mine in kuntum sadiqin Allah yana gori wa mu'mini ne ne bai baka ba in ka je kana roƙon sa wani abu misali ka manta ya baka imani sai ta ba kai kuma kai da na baka abin da yi komai ka je kana hauka kana roƙon banda wawa kana roƙon wani abu daban kai da aka bawa shiriya to kaga sai annabin ya shigo a ciki da kake fare shine babban shirya ana zare shi shikenan ba komai ne ka zama kunko ba shirya a yanki an zare manzon Allah shi ke raka ne anan ne zai shiga sallallahu alaihi wasallam to ma'asin layi sabon Allah in ka turat alaika in yayi ma yawa ya yawaita akan ka ta suddu alaika sai ya toshe maka subula subula daga sabilu ne hanya guda daya subul masu yawa hanyoyi to duk hanyoyi na al'ibbi'ar na da'a na bin Allah to sai tattoshe ma kamar sallan dare gashi ya kama misalin su a dare a sama at abubuwan bin Allah shine kamar min salatin laili kamar tashi kai sallah da daddare wa saumu tadawwa'in da kuma azumin tadawwa'a nafila irin litinin alhamis din nan da kuma arfa da sittu shawal da kuma nisfu sha'ban da aka riga aka yi kwanan nan a wannan satin da makamantansu wa sadaqatu tadawwu'i wa sadaqatu tadawwu'i da kuma sadaqa na tadawwa shi ma duk zai tattoshe mai hana ka ba za ka yi ba mu kai mimman huwa da'atu da wani wannan wanda duka bin Allah ne abubuwan bin Allah ne to duk in zunubi yayi yayi ma kanta sai hana ka aikatawa wayannan duka a riga haddace irin wannan baitukan fa za su amfani ka wurin wazi in ka zo kana magana kan sabo mutane masu yawan sabo kaga ka yanko wannan baitin kawai ma'afillahi ma'afillahi in ka turab alayka tasuddu alayka subul al-izda'ati capturing din su ake yi a zuke su fa malaga ghayra taqwallahi irzon idza ma halla jismuka fil fil jidal fa malaka irzon za a ce an gane ka wurin fassara fa malaga irzon baka da wani wato kariya baka da wani kariya fa malaka irzon ghayra taqwallahi in ba tsoron Allah in kana son kariya a lahira Allah ya kare ka daga azabarsa to ka ji tsoron Allah haka ya faɗa a Qur'aninsa ya ce wa tazawwadu ku yi guzuri na zuwa lahira kamar an tambaya ya Allah to menene guzurin da zamu yi na zuwa lahira ya ce fa inna khairaz zadi at-taqwa mafificin girma na na guzuri da zaka yi don tafiya lahira shine tsoron Allah tsoron Allah wa inna khairaz zadi at-taqwa saboda haka wa malaka hirzun baka da wani wato kariya wato abinda zai sha makance ka daga azabar Allah gaira taqwallahi in ba tsoron Allah ba idza ma alla jismuka wato ba abinda zai ana ka in ba tsoron Allah zai sha makance ka daga azaba in ba tsoron Allah ba idza ma halla jismuka duk lokacin da jikinka ya sauka fil jizafi cikin kabari an gane idza ma alla jismuka lokacin duk da jikinka ya sauka fil jidafi cikin kabari aka jibga ka cikin kabari to ba abin da zai sha makance ka daga barin azabar Allah ghaira takwallahi in ba tsoron Allah kawai in ka ji tsoron Allah mutuwa ta zo kawai in ta ga dama ta zo in kana in dai ka samu tsoron Allah Allah ya baka tsoron Allah ta zo ta ba abin da zai faru sai sai alkhairi wani ya mutu yana ya haɗu da bala'i kai kuma ka mutu ka more ka mutu ka more malam daga a tanadi tsoron Allah malam tsoron Allah kuma kullum mutane a gabatan zai gaya mana ba wa ma zuru taqi bi halqi ra'atin tsoron Allah din ba wai aske gashi kai kwalkwal bane ita kuma ba ba sa riguna kacci-kacci bane kuma kana tafiya kana fangan fangan manya-manyan riguna ila haka ka naɗa rawani ka yafa wani a ƙirji a wuya duk ba shi bane a'a siwa ta bora ila rahmani ma'zin wa fayyidu dam'i min dhikri al-mafaji haka ya fara ko can gaba kina ji duk wannan abubuwan ne ta lissafawa ba shi bane a'a ka kai aski ka kwalkwale a'a ka bar gashin busu busu a'a ka sa kaya manya a'a ka sa kanana a'a duk wannan ba shi bane yace siwa tabra ila rahmani mahzan kawai kai kankan da kai zuwa ga Allah kai ladabi wa Allah halaran janibin Allah shine kawai siwa tabra ila rahmani mahzan kai dan dan ladabi ga janabin Allah wa fayyidu dam'i da kuma kwarara hawaye zubda hawaye min zikirin mafaji saboda tuna mutuwa cewa za ka mutu kai din nan yadda kake motsi kana ganin ka yanzu ga kana tafiya ko kana ji kana gani kana ci kana sha kana magana kana mu'amala kana komai ga kanan kai din da ka san akwai ka to za ka tuna kuma akwai randa wannan duk zai daina duk abin da kake ji kana yi din yanzu ka ga dama ka motsa sai ka ga ka dan gyara zama ka miƙe kafanka a kana mutuwa sai dai a nade kafan in tana ban tsare ne sai dai a gyara ba ba kai saka gyara ba daga numfashi ya shiga bai fita ba ko da ya fita bai shiga ba kariyar ta ta kare sai abin da ka aikata kawai duk torokon mutum duk girman kansa duk jijji da kansa da zarar numfashi ya shiga bai koma ba ko ya ko ya fita wato ya shiga bai fito ba ko ya fito bai shiga ba karyarsa ta kare daga rana kai kokarin da in ka mutu malam za a yi ta jin haushi Allah akbar Allah akbar wane shi yake tada mu kullum muryarsa a masallaci kiran sallah to ka samu shaida wani ka Allah kullum abu kaza in nan ga wurin zaman sama misali a cikin mun nan kullum kana zuwa makaranta wani ga wurin zaman sa kaman kaman kai magana ya amsa a wurin kullum ya shi ya kama wannan kwana ya zaga je wani masallacin juma'a ne ko masallacin kam salawat da ce ka ga wurin zaman sa kullum da ya zo kullum wurin yake zama da ka zo zaka ge sunansa zaka ge shi kaza kaza to amma irin wannan shaidan ba ma to ni kam ni wani kam da ya sunan ka ni a ina ke sallah ne ka ni na ne yake sallah ne to a halki kawai ka shiga tara ba uku ba uku sau uku dan zaitun nan banda magana uku ba ka takaita mana ka mutu a rika cewa Allah sarki wannan ba wani ne yazo ha wani nan ka manta wancan dan modiba madama kun manta da aka tashi kwatancin sa wanda bai san shi wata wanda kullum yana cikin masallacin nan yana rike da tarbiya yana kallon gabar in da zafi ka ga ya fito baranda dan tarbiya yana kallon gabar kawai yana ta azkarin sa ba ka gane shi ba okay na gane shi kaga simple and easy abinda ake kwatanta shi da shi kenan kullum yana masallaci me annabi yace sallallahu ai na faɗa da ya rasu aure ranar ko uku ne ko hudu ne bakwai da aka zo an nayi magana annabi ya ce mutum bakwai da za a sa su a inuwa al'arshi ran lahira da babu wata inuwa sai ita an kirga su sarki ko jagora wanda ya jagoranci da adalci abokanai ko mutum haka wanda suka so junansu saboda Allah ba duba naira a cikin soyayya ko da mutumin da zuciyarsa ke tsabbare da masallaci ko zuciyarsa ne kawai banda jiki ma ta ina da zai zai kira sallah maza maza zai sauke farin to shi kullum yana masallacin ya ga ladan din kansa zuwa zai same shi a wurin ko so da yana ciki kaga wannan dole kullum muka tuna shi wallahi durran da na tuna malam zubairu sai hange shi kawai masallacin kullum in na tuna da an kawo magana ko sunan wani aka kira mai kama da sunansa sai ya faɗo min da ya faɗo min kuma sai in ganshi gashi na masallaci na kallon hoton sai yana zaune a masallaci duk lokacin da aka tuna ka da wani abun alkhairin ka kuma lada za a tura ma lahira to sai ka mutu aka yi to to an ce dai mutu ya mutu a ja baki amma to Allah ji kansa da kaji haka kai ba kanka ka sani wule wule ji ba tangale wule wule in ga ji kaka wule wule ai to amma handi fori kenan da foru to Allah ka kiyaye mu Allah ka kama hannayen mu ko ba ma so mu bika to tsoron Allah abu biyu ne shi na dauko na fadada ijtinabul manhiyat wa imtithalul ma'murat duk duniya duk mai fassara tsoron Allah da wannan yake fassara shi haka shawul islam bai fassara nisanta duk abin da Allah ya hana da kokarin aikata abin duk da Allah ya umarni da shi da manzon Allah wannan shine tsoron Allah wanda duk kaga yana nisanta abin da Allah ya haramta ko mai tsoron Allah ne ko yana aikata duk abin da Allah ya shi shikenan wa ma laka gaira taqwallahi harzun ba ta da wani shamaki da zai hana ka wato hirzun in shamaki kaga a sama ya sama hajib abin da zai kare ka kariya shamaki da zai kare ka ghaira taqwallahi in ba tsoron Allah ba a yaushe idan ma halla jismuka fil jidati lokacin da jikinka ya sauka a cikin kabari jida kabari kaga alqabru a sama wala malja ladayka wala mahisan wala wazarun wa malaka min jiyati sai wannan na bayan kenan wala malja ladayka babu mafaka tare da kai gaira takwallahi ka ɗauko shi in ba tsoron Allah ba eh wa ma la malja da dai ka ba mafaka tare da kai an gane mafaka inda za ka zo ka dan fake ka kuma a lahira ha ina in ka ji tsoron Allah ne ka ji tsoron Allah shi ke nan shi ne zai zama ka fake da shi shi yasa Allah yake cewa ko da yake bari mu fasara tukunna Allah yana cewa ya ma'ashar jinni wa linsi in istata'tum an tanfudu min at-tayr samawati wal ardi fanfudu fanfudu ya ku taron mutane da aljanu idan kuna da iko ku gudu ku je ku fake a wani wuri ku buya daga azaban da za ku shiga yanzu to ku gudu mu gani a cikin sararin samaniya bakwai da kasai bakwai ina gurin da zaka je ka gudu ka shiga je ka in ji Allah fanfudu ku gudu mu gani Allah ce la tanfuduna illa bi sultan ba ka isa ka gudu ka tsira azaban Allah ba sai da hujja hujja shine tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka je kawai shi kenan ya zama ma hirzu kariya wala maljala dai ka babu mafaka tare da kai a lahira wala ma eson ba mabauda inda zaka bauɗe ana ana cikin tattara masu laifi sai ka bauɗe kai kai kudu babu mabauda a wurin ina wani ah wani ya bauɗe ai ya bauɗe to ba mabauda a can wala wazaron babu wadda zai taimake ka a duniya yadda ka gani a duniya na haka a lahiran ne muna dawowa ne wa malaka min ghiyabi ba kuma wanda zai ma kawo ma gudumowa giya ta wannan kalmomi duka wallahi da fulatanci ne sun fi daɗin fassara malam a yanzu kai inda hausa kai karatu ko za a yanka ka ba za ka faɗi wa'in nan dukkan su da hausa ba malja mahisu wazon giya eh kawai kai shiru ko kai sarkin fulani wala ko ba hausa giya saboda haka ba mafaka tare da kai ba mabauda malja malja mafaka mahisu mabauda wazau taimako mai taimako babu shi da zai taimake ka wa malaka min giyasi babu wani wanda zai kawo ma gudunmawa kuma dauki shine giya gausu daga gausu kaga in ka in ka in ka karanta irin wannan shine in ka ji irin wannan kalmomi zaka san me suke nufi mai kawo dauki wa halittan Allah shine gausu kowane zamani akwai shi gausi duk halittan Allah ko ka sani ko baka sani ba suyudi ya kawo a cikin littafin sa al-hawilin fasari duk wani abun da ya dame ta in ya tashi shi yake zuwa ya kawo dauki da su Allah ke kallo yayi duk abun da zai wa bayi wala malja da dai ka ba mafaka a gurinka in ba tsoron Allah ba wala mahison ba mabauda tare da kai mabaudar ka shine ka ji tsoron Allah kawai daga duniya ka bi umurninsa ka nisanci aninsa da shi da manzonsa annabi Muhammad wala wazarun ba mataimaki ba wani wanda zai taimake ka in baka da tsoron Allah baka je da tsoron Allah ba ko a duniya aka ce wane an zo kame ne ba abin da ya an tattara shi an ji an kulle shi wane kuma ya kashe mutum ne aka kamo shi Allah waye ne zai samu masu zuwa su ciro shi da wuri wanda kawai su mali aka kawo kuskure aka samu ya dogon gira ba sake yar kazar wani ko yar akuyar wani ba ko a gaban wani ya kama ba kawai dai an samu aka ne sun yi dogon gira bakin hanya yan sanda sun kawo su mali aka tattara shi aka ji aka ce sai an kawo dubu uku wancan kuma ya kashe wani ne aka kama shi duka rana daya kuma a anguwa daya waye zai fi samun wanda za su je shiro shi kiza ba mutum ya yi a ce ka je wai ka ce ka je kire shi in ba ma yanzu da abubuwa suka lalace ba malam eh za a sa mutum ya je ya kisan ma kayan hukuma ta zo ta kama shi hukuma ta je ta cire shi ko ba gane bayani ba hukuma ta kama shi hukuma ta cire shi ba dai junin kawai kai hukuma da ɗan zanzaron ka ka zo ka kama shi ba ko ka je ka ɓoye shi a bayan kanta an kai shi ruman an wuce da shi sss ka wani shi kuma mala'u mala'un gari masu cika kujeru an zo taro wani kawai sai ya je fi kawai sai ya je cikin dare ɗaya kawai ya je ciro shi kwana kaɗan sai ka ga mutum ya yi kiran kai ya dawo yana zara ido a gari ba inda kuka iya da shi saboda akwai wanda suka daure musu gindi to a lahira ba wannan ba ka da mai ba wannan ka jiro da jajara'imu sabon Allah duka za ka fi mala'ika shi bai san ci ba bai san sha ba bai san bacci ba bai san zaunawa zai huta ba saboda gajiya mala'ika bai san an halice shi ne don ya ta duka kawai kai kake ci kake sha kake sa riga kake futawa bellantana ma har zaka bukatu zuwa ga baka bribe kuɗi don ka samu abin da zaka ci ko wanda zaka inda zaka kwanta ko abin da suturan da zaka saka ko abin shaye shaye ciye ciye da sauransu to malaika baya wannan koda baya wannan bai da ma bukatan shi balle ka ce zaka bashi bribe ka toshe bakinsa kai dan adam ne mai kwaɗayi da tsoro da kwaɗayi duk zai saka kai abin da ba a so an nuna ma wuta za ka iya sake layi ɗan adam haka an nuna ma ƙarfin nera shi ma kana iya sake layi to duk a lahira babu wannan wala malja ladaika wala mahis wala mahisun wa la wazar wa malaka min qiyas ba mafaka tare da kai ba mabauna ba mai taimakonka a lahira wa malaka min ghiyabi ba ka da mai kawo ma ɗauki in dai baka je da tsoron Allah ba gaira taqwan lahi yaka dawo duk shine amsa in ba tsoron Allah ba shi kadai zai fidda ka to Allah ya mana da mai kyau za mu dan inda sauran dan lokaci mu dan dawo mu fassara ko da bakin fassara wala yarba bi qaulika ba zai yarda da zancen ka ba in ma bai ta in ka riga ka shude ma'ana ka mutu shi wanda kai wasiya akan ya kula ma da sha'anin lamarin bayan ka wala islaha amrin ziltiyazi bai zai taba gyara wani lamarinka ma'abocin ɓaci ba in ya ɓaci bai taba gyara ba in ka mutu in ya duba ya ga babu kai shikenan kawai ko ma mai ya faru ba ruwansu amma da a ce kana nan in ya ga wani abu zai lalace don gwanin ma zai gyara saboda ka zo ka gani ka ja ni wa yayi wannan wa ya gyara rabi ni da yayi sai saboda ka samu gindin zama ibada ni ne ai alai to to baya nan shikenan duk abin da zai faru ya faru su je ya baki ba ruwanka wala isla amrin bil qiyas bil qiyas ba zai taba gyara wani lamari ma abocin baci ba wa qad waqarta wizran hakika ka daukan makanka ka kinkimi zunubi murja'in nan ma abocin nauyi wato mai nauyi yuzilluka wanda zai kaskanta ka yau mai jiza kullu asi ranar da za a saka dukkan wani mabannaci ranar lahira kenan yau mai jiza kullu asi ranar da za a saka dukkan mabannaci ma'asin lahi in ka turat alaika sabon Allah idan ya yawaita a kanka to ta suddu alaika sabon in yayi yawa sai ya tottoshe maka subulal imbiati hanyoyi na bin Allah gaba daya sai ya tottoshe maka su baraka taba iya jin Allah ba ka yi wani abu wadda zai za ka samu makanka wato lada famalaka ghaira tabu famalaka hirzun baka da wani shamaki da zai kare ka idan wato idan ma Allah jismuka fil jidafi idan jikinka ya sauka a cikin kabari ghaira tabu wallahi in ba tsoron Allah ba shi kadai zai kare ka wala maljala dai ka baka da wani mafaka an tare da kai gaira ta kwallahi in ba tsoron Allah ba wala ba esun baka da wata mabauda kawai kai dai gaira ta kwallahi sai dai tsoron Allah kare wala wazarun ba wai wanda zai taimake ka baka da wanda zai taimake ka gaira ta kwallahi sai dai tsoron Allah ka shi zai ba fidda ka wa malaka min ghiyabi baka da wani wanda zai kawo ma dauki zai kawo ma dauki babu shi sai dai kawai mai tsoron Allah don akwai mai tambaya sai yi ko har karatun baya sai dudduba na wala tabakal karka yadda kai wala tabakal bima jama'at yadaka karka yadda kai rowan abinda hannuwanka suka tara
min al-wafr al-muwaffar ko
wal aqabi daga dukiya mai yawa wanda take wato wanda aka tara ta wato wal aqabi da kayayyaki daban-daban na alatu na gida illa irin kayayyaki alatu Mm. Mhm. liman gawaye ya yi wani magururu ya kai rudadde wawa tawi kake tara bima yi huwi ga abin da zai wato fadda ka fi yau bi hasi a ranar bincike don lahira kenan wa kake tara wannan abu kamar tambayan kai ke wa kake tarawa wanda aka mutu ka bari mutum ya mutu kamar yadda aka faɗa din nan ɗazu a wannan karatunmu na yau wala wazar wa malaka min giyar idan ma Allah jismuka fil jidadi fil jidadi idan jikinka ya faɗi ya sauka a cikin kabari ba wani abun da zai taimake ka zai kare ka sai tsoron Allah kawai an ce duk lokacin da mutum ya mutu mutum ya mutu akwai masu raka shi guda uku guda uku an gane akwai mutum uku za su raka shi mutum uku mutumin farko shine iyalai da abokanai na arziki ka mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ne ya rasu inna lillahi yau shine jana'iza farkon tambaya da take yau shi za a jana'iza karfe kaza ba su za su je su bunne ka kenan ka gane za su je su bunne ka kar kai musu wari duk duk wankan kan nan duk wankan kan nan kana mutuwa ka zama ka zama najasa har ma in ko yawunka in ya taba mutum dole sai ba zai sallah ba abin da ya baka karanci yanzu haka yawunka idan ya taba jikin wani haka ba sai goge ya sallah in ya gama in ya so ya wanke ko majinanka duk ba zai hana ba zai ba zai sa sai kan sake alwala ba a kana mutuwa ya zama najasa wannan duk abin da ya fito daga cikin najasa ne amma da ba ka ga mutum ya yi wanka fesfes baya so abin da ya taba shi yana dan gankar gogoge yan kafa wa ya dan takalmin san ma baya so kura taba a dan tafi kadan a sun kula dan goge a dan kar dai ka fari ka mutu ka mutu jigga kaza a cikin rami ka dawo abincin tsutsa an dai kokowa ko amma wannan kokon kayan kan tsoki za su shiga mai ta bushasha kawai a bushe su kaza albashasha ku larabci ne shi ne za su gamar da bushasha morewa kawai mala su ta cin bulus abin su kawai wannan ɗan ƙwaƙwalwar da kake tunani da shi ne duk za su cinye shi sun samu abinci to biyu za su raka ka abokanin arziki da iyalai su ne kowa za ga yana kokarin ta ina rami ya rage a toshe kar a bar ma inda zaka ta isa ko kaman bakin allura rem tun daga itace bara bari a ga bellantana in an zo an sa wannan a itace in an hangi dan fari fari kawai duk kafani dauko wani itace daura duk sai an toshe kadin a sa jibga ganye a zo a kwaba kan kasa a gine ka sannan jibga wata kai ko an dawo ma da ranka bara kai ya tashi ba lokacin nan baka isa ba balle dama kana barin ka awa kaɗan duk za ka canja ka fara kumburi so uku da za su raka ka mutum uku da za su raka kan nan biyu duk za su koma su barka da ɗaya an gane ko ba gane ba uku biyu su koma su barka da daya wanne ne dayan na ce muku shine yan uwa iyalai a takaici wanda ake barin ka da shi shi kadai shine aiki imma mai kyau ne imma mummuna ne kana ne tare da shi kana tare da shi sauran dukiyanka ne dukiyanka wani har kabarin masu yare ka kamar motar ka mana in ka mutu kana da mota Allah sure na tsabta da aiki zai husa ya redo sai ya zo ya raka ka a duk za su koma da dukiyan da abokanai da iyalan duk za su koma biyu sai su barka da aikin ka shi kuma aikin duk yadda yake shi din dai zaka shiga kabari da shi in mai kyau ne da shi zaka shiga in mummuna ne da shi kana shiga zaka fara gani amfanin yin aiki mai kyau da karanta ka bakunci lahira kazan mun faɗa a yabo menene da aka ce a haɓa bihi shuhubu da ya ta tarabe a baya ko na hukuka na bakunta sai zai sauka kansa ya kewaye shi ba network an fito nan a duniya ne wai kai in wuta ta mutu da daddare wai maza maza a kunna goje ko to banda yana ne kam goje ba hajjuwan kuɗe ba eh gojen ka shine ayyukan ka su za su haska ma gabarin kamala sallolin da in ka kiyaye suka gyara su annabi ya ce duk lokacin sallan farilla in ta ita ne za ta zo ta kawo ma hira ta ɗebe ma kewa ta kawo ma ku ta hira azhar in ta yi ta za ta zo ta ta ɗebe ma kewa ba za ta tafi ba sai lokacin da asar yayi ita kuma ita zo sai azhar ta tafi kai kam kana cikin da'i har abu saka amma ka wulakanta ta bara ma ka ganta ba ma a lahira ko kuma in baka yi ta a lokaci ba to aikin nan da shi za a barka kana fada a cikin kabari in mai kyau ne ka ga mai kyau in mummuna ne kowa ka ga mutu kuma wallahi tallahi ka rantse da abin da zai kashe ka an gama ya an gamu kawai irin aikin sa ko ba zai je a taro aikin mutanen anguwan su a kawo mar ba don ana son shi mai kyau a'a na shi dai wanne kai haka kowa ya kokari jama'a ko baka san yau wallahi matsalar mutuwa ɗaya ne kawai matsalar ɗaya da ba ta sallaman nan kana tafiya matsalan kuma da babban damuwan da bayan matsala kan matsala babu wai sai kayi rashin lafiya a mutu kuna tare ba kun gaisa yanzu yanzu nan ya ran full wata ka doke shi ya mutu ko ya faɗi kawai haka kawai yana tafiya nawa wani annan angon shekaru yana yayo ita damin itacensa yana tafiya da itacensa ba zai sauke shi ba zai kuta gindin wani bishiya ana hangen da mutane suna zaune bishiyar ne ya zauna aje itin sa zai kuta yin gina da gini ya tafi yau ne gobe ne tun da hantsi mutum yana zaune kowa har mutane da suka gane wannan kan wani irin futu yake ne kan har azhar gayi har kaza mutane sun zo wucewa gindin bishiyar ana dauka mai rai ne a zaune a gunsa ga dami bishiyar itacensa har wani ya ce kai wannan mutumin ka je a mar magana wannan lokacin sallah ya yi dai an ji aka gana magana ido a bude yana zaune baki a bude kamar mutum mai rai malam malam malam ya tafi a shi da aka taba har ya bushe har ya bushe yana zaune kafa mike har ya bushe ka gani wanda ya tafi je ya ice ka ai lafiyayye ne wanda bai da lafiya zai tafi ice har dami kato ya gaji ya kusan shigowa gari ya zauna ya huta ibara a yau daga gani sai itace ga an gaba to matsalan baka san yaushe zaka zo ba ba ta sallama ko babu magana a yanzu ne fa lokacin samu na fa Allah ya yi kawo fatahi a sai su wani ayi da duniya ya musu kullin tonton su ne za su mutu mu kam ai yanzu ai kiya ai muna tsakiyan bush ajan nan wusha wusha ina za ta zo tambayi malam ali na mangi kaji ta Allah ne gini tagin sannan tunda akwai na Hausa ka karanta ka ga ya mutuwa take malam ka dau ka ka ne ma infiraji kaza akwai littafi na daya na biyu na uku har na goma to ka sai na biyu ka gani ina ji a ciki yayi magana mutuwa yace ta taho ta dauki sarki mai dubun matsara a daki inda ma ta fi kara auki ba ta bar fanko marar kobo ba bayan san waka ko eh ta taho ta dauki sarki mai dubun matsara a daki ka duba fa asrun fa na taba gaya muku na bi na bi wurin gate goma sha biyu na kirga kowanne in kaga sojoji yadda ka san wasu mala'iku ina ji na daban ake ɗaukowa ma kowa yana jiran kawai a mutu kawai kowa bindigan hannunsa ta ji ƙarfinsa kawai ɗan sai mai jigida ana jiran kawai wani garaje ya ɗebo shi ya zo ya ce zai shiga ba izini ya ga yadda ake yi kana shiga ta kowane lungu kowane tsako wuta ne a hannu kawai ko ka za aka gaba ya gane mata ba ɗauke ta za a yi don saboda ana ganin wani zai iya dawowa ka zan yi ce duk abin da ya shigo in ba izini za a ɗauke shi ne kawai ta ko ta ina lungun duk konan da ka shiga wuta ne kawai amma har cikin wurin aka zo wani tsakiyar mulkinsa ya fi kowa ma zafi a shugabannin da aka yi na ƙasar nan ba a tun da aka kafa aka ba da mulki a Najeriya ba a yi mulki shugabanci mai zafi irin na General Sani Abacha ba dan kira shi har cikin wasu kaɗawa yake amma mutuwan nan ta je har inda aka ta cikin ɗakin sa da ucci ba a ciki ya sauke duk wani matsaran nan a zara'ilu ba su gan shi ba ya ɗauke shi to kai sai ka shafa kanka ruwa a shi in jin daɗi ne a Najeriya gaba ɗaya lokacin ba wanda ya kai shi in kuma akwai ka faɗe shi yana yin hakan nan kawai ya ji baya yin ka kawai ko kai ne sarkin Kano tuge ka zai cikin minti da zai zai ce ya sauke ka ka sauke kuma an gama gwamna ma zai sauke sarki na jiha bellan na shugaban kasa da ya ce a kashe ka ba sai a kashe ka cikin minti ɗaya ko minti ɗaya ba za ka zara ba ya kai wannan matsayi in yace zai bai da kai mutum kuma cikin minti da nan ma sai ya dube kai ce ya dube wani floti misali a Abuja fili ko kuma wani gida officer ya ce ya baka kuma wanda ya ce bai yi ba yana da fawon da zai arzita kai yanzu ka sai da sa'a amma shi din dai ta zo ta dauke shi to irin ka kan shi ya sa da a ƙarshe ya ce ta dago ta taho ta ɗauki sarki mai dubun matsara ɗaki inda ba inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar kwanko marar kobo ba duk talaucin ka kai ba za ta tausaya maka Allah sarki ɗauka wani ai da na cin yau ma belle na gobe ka ɗan barki mana wuf sai ta ɗauke ka kawai ƙatin in ka ji abubuwan da yake faɗi wai ya ce ma ta zo ta samu uwa yanzu nan ta aihu ta gama shan wahalar ɗan nan a zo a ɗauke shi a barta ko kuma a ɗauke ɗan a ɗauke uwar a bar ɗan ba ruwansa duk yadda zai yi an ɗauke ta time ɗinta ya yi kuma matsalan wannan bishiyan da aka faɗa din da gaske ne yana nan kowa da sunansa a rubuce a cikin ganye saura kwana arba'in ka mutu zai kaɗa zai koma yelo suna kwanakin da matsuwa yana daɗa yelo yelo yelo har ya bushe yana bushewa time na yin yet sai karye kawai ka tafi a zara'ilu ya cika aiki shi kuma ya ɗinke shi kenan ka tafi kuma yanzu aka a cikin mu watakila ko mai magana ko cikin mu wani naji ya yi yelo bai sani ba ba abun dariya ba ne wani kila ya fi zai ɗinke ba bai sani ba shi yana gani yanzu da yake tara bima shekara ai in Allah ya da baɗi zan yi gini zan yi kaza wata shekara zan yi kaza wata shekara wawa ba ka ka kare ba sai mu alhamdulillah to سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كرمت دامك كراتون من ديري